الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله كلمة أيوة هنالك قواعد شافي شافي نشاؤكم بسم الله الرحمن الرحيم سلام لغة من الشاه بكنا باب في الصلاة المسنونة wannan babi ne da yake bayani cikin sallah a bar sunnantawa min al-guslul masnun yake algusulu namiji ne sai aka ce almasununi abin sunantawa ita kwa sallah da yake matace sai aka ce almasununatu a bar sunantawa wancan abin sunantawa ita kuma a bar sunantawa wa amma salatul masununatu amma kaga sallah a bar sunantawa fa sab'atun guda bakwai ce sallah wacce take ta sunna ta ɗara mustahabbi amma ba ta kai ga farilla ba na farko salatul idin sallar idin nan guda biyu idin azumi da idin layya sunna ne wa salatul janaza da sallar jana'iza idan an gaya maka jana'iza musulmi ya mutu to sunna ce wajiba a gare ka wa salatul istisqa'i da sallar roƙon ruwa in an yi fari wa salatu kusufin kamari da sallar kiskewar wata to ina kuma tala nan fa da cewa yi kawai wa salatul kusufi kaga to shi kenan amma in ya kawo sunan ɗayan dole sai ya kawo ɗayan dukkan su sallar kiskewar rana da sallar kiskewar wata dukkan su sunan kowace sunna ce daga cikin sunnoni rana da wata duka bayi ne na Allah kuma kowannensu yana yin kusufi saboda haka dukkansu idan sun yi kusufi a je a yi salatul kusufi sunna ne wa salatu shafi'i wal watri da sallar shafa'i da wutri sunna ne wa salatu tarawih da sallar tarawih fi ramadana a cikin wata ramadana waɗannan sunnatun wajibatu sunna ce wajiba amma salatu tarawihi kauli mu'tamadi ita mustahabbi ce ka gane ai waccan da bai kawo ba salatu kusufi shams ita ce take mai wannan gulbin suke zama guda bakwai ka gane ai yawwa sallar tarawihi mustahabbi ne amma waɗancan dukkan su sunnatun wajibatu sunna ce wajiba intaha as-salatul masnunatu sallah a bar sunantawa in ta hakun kare kaga anan ya kawo da nizami mai kyau bai ce in ta sunanu salatu ba yawwa irin na ce ta in ta ha sunanul gusul ya kamata a ce in ta ha algusulul masunun amma yadda nan ya ce in ta ha as-salatul masununa to alhamdulillah sai ne barka da zuwa gida lafiya ya kwana biyu kana gari ya wajen kalima kace me sunansa eh na gani kora kora ba eh a wani duka magana ce ai kusufin ma ana faɗa kusufin ma tun a jahiliya ba sabon abu ba ne shi yasa manzo Allah a hadisi lokacin da ɗansa ya rasu Ibrahim mu'azzam da yake abu ne an saba faɗi tun a jahiliya sai wasu daga cikin sabon suke cewa a kaga rana ta yi kusufi saboda mutuwar Ibrahim ɗan manzo Allah da manzo Allah ya ji sai ya kala sahabbai yace inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankatifani li mauti ahadin wala li hayati yace kun ga rana da watan nan alamomi ne guda biyu daga cikin alamomin samuwar Allah shine shine ma'anar aya in an ce aya wai ba sai aya ta Qur'ani tana da ma'anoni da yawa a mu'jiza ma ka gane ai ai ana ce mata aya ko kai kanka ma aya ne samurihim ayatina bil afaki wa fi anfusihim yawa samuwar kama aya ce to ma'anar aya nan alama ta samuwar Allah to rana da wata alamomi ne daga cikin alamomin samuwar Allah la yankasifani li mauti ahadi ba sa yin kusufi don mutuwar wani wala li hayatihi wala dan rayuwarsa dan an aiki wani mai daraja ba sa yin kusufi sai manzala ta idan kuka ga irin wannan abu ya faru to ku je ku yi sallah shine safin kusufi din ku roƙi Allah ya yaye muku abin da yake tare da ku na wannan bala'i wannan shi ne abin da ya zo a sunna saboda haka a zamanin mazala ba an taba faɗa don ɗansa ya mutu za ta yi kusufi sai ya kore wannan dangantawa kusufi da ake ga mutuwar ɗansa ibrahim mu'azzam da kawo ko in har mazala ya kore ga ɗansa ba wanda za a ce don ya mutu ko don an haife shi rana da wata sun yi kusufi ballantana wani abin da bai kai kusufi sai menene izziya ko a shimawu ya zo barka da zuwa shafi shafi na nawa to ina za mu tashi wata rasan wani lokaci ya kitali ruwa yana cuɗanya da ɗahirin da abu mai tsarki jiya mun yi hukuncin ruwan da ya cuɗanya da najasa ko to yau za mu yi hukuncin ruwan da ya cuɗanya da abu mai tsarki fa ya tagayyaru sai ruwan nan ya jirkita bihi da abu mai tsarkin fa in kana tsahiru idan abin da jirkita ruwan ya kasance mai tsarki ne mimma yumkinu al-i'tirazu minhu daga abin da ake yin tsari gare shi ina fata an gane ruwan daban wannan abin daban ya zo ya shiga ya cuɗanya ruwan kalma'il makhaludi bi za'afaran kamar ruwan da aka cuɗanya shi da fulan za'afaran sai ya yi ruwan goro-goro launin za'afaran walwardi ko fulan wardi sai ya yi jaje-jaje launin wardin ko kuma ya yi ƙanshi irin na wardi wal'ajini da kuma kulli da aka kwaba kullun koko ko kullun fulawa ko kullun waina sai ya jirkita ruwan su kaga daga afaran da wardi da kulli da abin da ya kama da su ai duk abu ne mai tsarki amma kuma sun shiga ruwa sun cuɗanya shi to fa hazal ma wannan ruwan da ya cuɗanya ga waɗannan abubuwa ɗahirun fi nafsihi mai tsarki ne a cikin kansa in ya taba ka ba na gasa bane don ka yi sallah da shi a jikinka ba komai sallah ta inganta kamar ka yi sallah da za'afaran din ne ko kuma da kulli a jikinka gairu muda shiri da gairi amma baya tsarkakewa ga waninsa wani ba zai yi najasa ya tsarkake shi ba fa yusta'malu ana aiki da irin wannan ruwa fil adati cikin al'adu min tabiki shine dafa abinci wa ajinin da dama kunu ba ma ce maka ajinu ka gane ajinu shine kulli na kokon ko na waina ajinin kuma dama kunu ko da ko kuma dama kullun waina wa shurbin da sha wa na'u zalika da makamancin wannan duk wani abu na al'ada ya halatta kai wanka da soso da sabulu da irin wannan ruwan babu laifi ka wanke jikin kan yayi kula ba laifi ka yi wanki da shi na tufafi mai datti ba laifi amma idan jiki mai najasa ne ko tufa mai najasa ne to ba zai tsarkaka da irin wannan ruwan ba domin gairu muɗa hirin da gairu wani mai tsarkakewa ne ga waninsa wala yi amalu ba a aiki da shi fil ibadati a cikin ibadu sai da cikin al'adu la fi wudu'in ba a aiki da shi a cikin alwala wala fi gairihi wala cikin wani alwala ko tsarkin fitsari ko tsarkin kashi ko wankan janaba ko wankan haila ko wankan biki duk abin da ya shafi aiki ne na ibada to ba a yin aiki da irin wannan ruwa da ya cuɗanya da abu mai tsarki to alhamdulillah mun yi shi ma fuska ɗaya da cikin fuskokin sa guda biyu mun yi mimma yumtunu ihtirazu minhu za mu tace wanda kuma baya yiwuwa a yi masa tsari dama haka ya fito da kayan sai mai iziya mai ahalari bai zo ko? to shafi nawa ne iziyar aba'in da tara ko da takwas fasulun rabewa insha Allah al'iƙamatu sunnatu ba min kiran sallah ba? to saura iƙama al'iƙamatu yin iƙama sunnatun sunna ce aukadu min al'azali ita ce mafi ƙarfi min al'azani daga kiran sallah ka gane ai ta fi kiran sallah ƙarfi suna ce al-mu'akkadatu min al'azani amma shi ma kiran sallah yana da ƙarfi ba shi ma suna ce mai ƙarfi amma dai bai kai ƙarfin iƙama ba menene dalilin da yasa iƙama su bi shi ƙarfi littisaliha bis salati saboda saduwarta da sallah duk da cewa a wajen sallah ce sunna ce kharijiya ba da tiliya ba sunna ce da take wajen sallah amma saboda ta rabu sallah ta zo kusa da sallah sallar kuma ta farilla sai ta fi kiran sallah ƙarfi duk da shi ma ana yi wa sallar farilla ne amma tun ita ta fi kusa da sallah sai ta fi shi ƙarfi wa in taraha ma bainahuma wa in idan dai ma bainahuma abin da yake tsakanin su ai ma bainal iqamati was salah lokacin da yake tsakanin iqama da yin sallah taraha idan yayi jinkiri badalatir iqamatu iqama ta baci wasu unifar sai a fare ta eh sabuwa sai ya kaɗan dade aka shiga wasu sabgogi ko kai kaɗai ne ko a cikin jama'a ne to idan dai an ɗauki tsawon lokaci aka zo to sai a sake wata saboda sharaɗinta ka gane ai shi ne an wato sharaɗinta a sadar da ita da sallah idan aka yi jinkiri ka ga ai ba ta sadu da sallah ba ta zama kamar kiran sallah kenan shi ne ake yin sa a samu jinkiri kafin a shiga sallah wa qala ibnu kinana ibnu kinana ta yace babban malami ne a cikin mazhabar malikiya ibnu kinana yana cewa man taraka duk wanda ya barta amdan da gangan batsalar salatuhu sallata ta bace eh saboda kalfinta kiran sallah an kun bar shi kun bar sunna amma ku yi ikama kuka yi sallah sallah ta inganta to amma ibn kinana ya ce maka duk wanda ya bar ikama da ganga inda mantuwa ne sallah ta inganta tunda ba farilla bace amma inda ganganci ne kana namiji ka ƙi ikama kai sallah yace sallar ka ta ɓaci wannan faɗi ne na mutum ɗaya daga cikin malaman mazhabar malikiya shi shi shi ibn kinana to amma mai shan yace maka wal mashhuru kauli mashuhuri a malikiya fi hatuha ingancin sallar da aka bar ikama da gangan shi ne mashuhuri saboda muhimmancin ikama ne ya kama ka wannan magana duk da bai shahara ba ba kowa ma ya san ibnu kinana ta din ba eh ai ballata na kaulin sa amma saboda muhimmancin ikama ya kawo maka maganar ibnu kinanata to kauli mafi shahara dai shine sallah ta inganta sai dai an yi asarar lada bal ihtiyadu mala ce kauli mafi kewayewa an yi wuta rasa a kiyaye alal itiyani biha abu sa zuwa da ikaman nan in kana so ka fita daga sabani tunda har wani ya ce in ba a yi ka ba sallah ta ɓaci da gangan to kai karka bata da gangan domin ka kewaye dukkan maganganun wanda zai yi kusa da ɓacin sallah shi yasa mai shi ce maka yuhu ta rasa dan an yi hufaza alal itiyani biha ya ce wala yi ta halu ba a sauƙaƙawa a sahalu ba sauƙi ba ka gane ya yi ɗan kata sahala ya yi sauƙi ya ta sahalu yana yin sauƙi ya ta hilu yana sauƙaƙawa domin an yi wala yi ta sahalu ba a sauƙaƙawa fi zalika cikin lamarin ikama a ce a yi don maka yi ikama ba ba komai a'a ba a sauƙaƙawa saboda ƙarfinta wa haza wannan duk magana da ake fa cikin cewa ikama sunna ce aukadu min al'azani cewa man taraka amdan badala salatuhu duka wannan magana ce fa ana yin tafi haƙƙin rajul cikin haƙƙin namiji namiji ne ake magana in yayi bar iqama ake ganin sallah ta baci wa amma mar'atu amma kaga ita mace fal iqamatu fi haqqiha mustahabbatu ita iqama a cikin haƙƙinta mustahabbi ne kuma sirran a asirce za ta yi duk wani aikinta na sallah na lafazi a sirrance take yin sa ko da namiji yana bayyana saboda aka iqamarta ma za ta yi ne a ɓoye wa in lam tuqim in ba ta yi iqaman ba tana zuwa kawai ta kudura niyya ta yi kabara harama fala isma alaiha babu laifi a kanta mustahabbi ta bari ba sunna mai ƙarfi ba wa lafazuwa lafazin iqama shine Allahu akbaru Allah mai girma Allahu akbaru Allah mai girma ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illa Allah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ashhadu ina shaidawa Allah anna Muhammadan hakika annabi Muhammadu rasulullahi manzon Allah ne hayya ala salati ku taho zuwa ga sallah hayya ala falahi ku taho zuwa ga samun babban rabo kad ya kusata al salatu sallah qamat ta tabbata malamai suka ce kad anan litta qaribi ce kad kasa tana da ma'ana hudu akwai litta haqiqi akwai litta kasiri akwai litta qalili akwai litta qaribi to wannan ta ta qaribi ce ba litta haqiqi ba ai ba a shiga sallar ba in ka ce kada kabul salatu haƙiƙa sallah ta tsaya a ina ta tsaya ba kai ka bara harawa ko ka ce ta tabbata ta dai kusa to kaddin litta qaribi ce kadi ya kusata as-salatu sallah qamat ta tabbata saboda ka dan yau in kana cewa to kai sauri yanzu za yanzu za ta tabbata ka gane ai sai ka ce Allahu akbaru Allah mai girma Allahu akbaru Allah mai girma la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah wannan wannan ita ce iqama akwai sauran bayani to to alhamdulillah sai mu tashi wa ma zakarna min ifrad al iqama sai me misala wannan wannan awul ya mura ya haji ba ta da fitowa ya sanyi da yin rubas ya dawo ya mutanen gida masha Allah ko ina ne risala walaifa ta hadidu shi ne ba shafi na nawa ne masu samar dani ga jela na? to shafi na hamsin da shida وليس تهديد كسر أعضائه ثلاثا ثلاثا تهديد كسر أعضائه iyakance wanke gaɓoɓin ne alwala salasan salasan sau uku uku walaisa bi amrin bai zamanto wani umarni ne la yujzi udunahu wanda koma bayansa baya isarwa ba duk maganar da kaga ya maka gurin wankewa ba gun shafa ba inda ake wankewa a ibarar da ya kawo duka yana magana a wanke salasan sau tun daga hannu zuwa kuɗi da wanke fuska da wanke hannu zuwa mirfaki da wanke ƙafafuwa kowanne ya maka ibara ne da salasan salasan to ka sani fa iyakance wanke gaɓoɓinsa sau uku uku nan laisa bi amrin la yujzi'u dunahu bai kasance wani umarni wanda koma bayansa baya isuwa ba ko ɗaiɗai kai inda yawonku to alwala ta inganta walakin na sai dai cewa shi wankewa uku uku a kasaru ma yi fa'alu shi ne mafi yawan abin da ake aikata ko a hadisi ɗin wanda wato hadisan da suka rawaito wanki uku uku sun fi yawa akan hadisan da suka rawaito wanki biyu da wanki ɗaiɗai ko kowane an rawaita kuma duka ingantacce wa man kana yu'ibu mutumin da ya kasance yana bibiyar gaɓoɓinsa na alwala bi aƙalla min zalik da wanki mafi ƙaranci min zalika daga wanki uku yayi wanki bibbiyu ko ɗaiɗai aƙalla min salasi to ajza'ahu wannan wankewa ɗaya ko biyu ya isar masa amma fa yu'ibu ya bibiyi gaɓar yawa ya tabbatar wanki ɗayan tawon yawwa shi yasa aka sha'anta uku idan na farko ba ta gama wankuwa ba ka ɗebo ruwa na biyu to har yanzu a wanke farilla kake ba kamar misali wanke fuska da wanke hannu da wanke ƙafa ɗin ba su ne farillai ba to idan ka ɗebo ruwan farko ka wanke wani gube wanku ba to wannan wankin bai isar ba sai ka ƙalo na biyu in ka ƙalo na biyu har yanzu a farilla kake ba an ce wankin farko farilla na biyu sunna na uku mustahabbi da na biyu da na uku mustahabbi to in fa na farkon nan bai bibiyi gabar ba da na biyu da na uku duka a farilla kake in na biyun ya wadatar to na uku shi da zama mustahabbi in na biyun ma bai bibiyi gabar ba to na uku ma har yanzu farilla yi mana walaisa kullun nasi fi ihkami zalika sawa a hakami ko ihkami to shi kenan can wa man kana yu'ibu bi aqalla min zalika mutumin da ya kasance yana bibiyar gabarsa da wanki mafi karanci min zalika daga wanki uku ajza'ahu wanki ɗayan nan ya isar masa idza ahkama zalika idan ya kyautata wannan wankewar ahkama eh idan ya kyautata in ka ce hakama ya yi hukunci a hakama ya kyautata ka gane ai walaisa kullum nasu fi ihkami zalika sawa shi ne nake tambaya ihkami ko a hakami a a wancan mu mutu shi ai to shi kenan ihkami kyautatawa ne kullum nasu dukkan mutane dukkan mutane taron mutane walaisa ba su kasance sawa'an daidai wa daida ba fi iya kami zalika cikin kyautata wannan wankewa in ka sai fi a hakami cikin hukunce hukunce ka gane in kai hamza a sama ya zama a hakam jami'a na alhukumu alhukumu hukunci a hakamu hukunce hukunce to a wancan a hakama ne fa ya kyautata ne yawa kamar na farko shine a hakama wancan fi'ili ne ma biyu ne wannan ismul masdari ne a hakama yuhikimu ihkaman a hakama ya kyautata yuhikimu yana kyautatawa ihkaman kyautatawa in yi kisra ihkam kamar itiqal ba su mutane ba su zamanto sawa'an daidai wa daida ba fi iya kayan zalika cikin kyautata wankewa amma ka tafi a kayan zalika cikin wannan hukunce-hukunce to kowanne ma wani kafarsa akwai kaushi wanki ɗaya ba zai fita ba bayan kaushin ma ya yi tafiya mai nisa ta yi ƙura in baka nike ne ta yi baƙin mai in mahauci ne da jini da komai a jiki to ta ina wanki ɗaya zai wadatar da ƙafa dole sai ya yi biyu ko uku to saboda haka kowa ya duba yanayinsa ya kallafa wa kansa abin da zai sauke masa farilla amma mutumin da yanzu ya fito daga wanka soso da sabulu kuma ya zauna zai yi alwala kaga wanki daidai wannan zai wadatar da shi amma mutum mai datti da yawa wani wanki ɗaya ma ai sai dai ya tada datti ba batun ya wanke ba sai dai ya tada datti to kowa ya duba yanayinsa ya yi wankin da ya dace da shi wa kad qala rasulullahi haƙiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man tawadda duk mutumin da ya alwala kuma ko da niyyar sallar nafila ne ko da wata irin niyya in dai dan Allah ya yi ta mutumin da ya alwala fa hasana alwudu'a ya kyautata alwalan bai bar lum'a ba kenan shi ne kyautata ko wanki ɗaiɗan ne ya zama dai ya kyautata bai bar lum'a ba sun marafa a ɗarfahu sannan sai ya ɗaga birninsa ila sama'i zuwa wajen sama faƙala ya ce ashadu Allah ilaha illallah wahadahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu idan ya faɗi wannan kalma bayan alwala futihat lahu abwabul jannati samaniyah za a buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas ya dukulu minayi ha sha'a zai shiga daga kowace yake su a lokacin da zai mutu aljanna sai ya zaɓa ƙofofi takwas duk za a buɗe wa wannan ran nasa da za a ɗauka in yace aljannar firdausa yake so a can zai zauna in yace jannatu adinin yake so can zai zauna in yace jannatul na'im yake so a can zai zauna in yace jannatul khuldi yake so a can zai zauna duka aljannatun nan guda takwas zai shiga duk wacce yake so saboda falalan alwala wa qadu tuhib amma ka duba sharadin fa ahsana alwudu'a ya kyautata shi ne ihkami din da yayi alwalar ya kyautata ta cikakkiya bai bar lum'a ba kuma sai faɗi wannan kalmar to da zai mutu a lokacin aljanna sai wacce yake so ka gane wai an ce kuturu da kudinsa alkaki sai na kasan kwano eh yi ba da kudu da kuma hannunsa zai sa sai ya je can kasa wa kadin sahabba ba'dul ulama hakika shashin malamai magabata istahabba ya so an ya kula mutum ya faɗi bi ismin wudu'i a ƙarshen alwala bayan yayi waccan kalman ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to ya so kuma ya ce allahumma ij'alni min at-tawwabin ya Allah ka sanya ni daga cikin masu yawan tuba at-tawwabin akwai akwai mubalaga bai ce allahumma ij'alni min at-ta'ibina ba in ka ce a ta'ibuna masu tuba a tawabina ka gane yayi masu yawan tuba kuma duka alkurani ya kawo su akwai a ta'ibuna al'abiduna alhamiduna sa'ihuna raki'una sajiduna alamiru da bil ma'ruf wa nahuna anil munkar ai a ta'ibuna ba a tawabuna aka ce ba amma can da aka ce inna allaha yuhibbu tawabina to tunda su ne Allah ya ce yana so inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son masu yawan tuba wa yuhibbu almutatahhirin da ce wa yuhibbu tahirina ba duka akwai mubalaga ko ka ce mutai akwai wallahu yuhibbu almutatahhirina sai kuma ce mutatahhirin duk ɗaya ne wancan an yi idgamu ta'ifi da'i aka ce almutatahhirina nan kuma an bar lugar yadda take mutatahhirina duka ɗaya ne wancan ta'un ne aka yi idgamin ta a cikin ta'un ya zama wallahu yuhibbul mutahhirina nan kuma wa yuhibbul mutatahhirina duka mubalaga ne maimako a ce inna Allah yuhibbut ta'ibina wa yuhibbul tahirina sai aka kawo ismul mubalaga to kai ma an ka tashi addu'a a sa ka a cikin waɗancan wanda Allah ya yi musu shaida suna yawan tuba Allahumma ja'alni min at-tawwabin Allah ka sanya daga cikin masu yawan tuba sune allazina idza asau istaghfaru wanda maza Allah ya gaya mana a cikin hadisi in suka muna na sai su tuba daga sun izinibi ba jinkiri kuma sai su tuba su ne attawabun masu yawan tuba waje alni mina mutadahirin Allah ka sanya ni daga cikin masu yawan yin tsarki daga alwala ta warware za je su jaddada daga sun yi janaba ba sa bari ta dade a jikin su za je su yi wanka daga jinin haila ya dauke babu dadewa za je su yi wanka su ne almutadahirin masu yawan tsarki ina fata an gane eh kuma shi tuba din wani abu ne da Allah ya tsora dan adam wajibi wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun shi Allah yana son masu yawan tuba ya san ku ba mala'iku ba ne ku ba annabawa ba ne dole za ku yi laifi to amma ku yi laifin ku tuba shi ne yake kusanta ku zuwa ga Allah akwai hadisin ma da yake da za ku ƙi zunubin ma Allah sai ya shafe ku ya kawo wasu wanda za su saba masa su tuba yi to idan ba ku zunubi sunan su a tawabu a ina zai aiki sunan sa ne a tawabu to idan aka daina zunubi to sunan ya zama bai da ma'ana ke wa yajibu alaihi yana wajaba akan musulmi an yi amala amalan wudu'i ya aikata aikin alwala ayyukan da ake yi a cikin alwala tun daga farko har ƙarshe to yayi wannan aikin ihtisaban domin neman lada lillahi ta'ala a wajen Allah ta'ala ka gane ai wato yayi shi da ikilasi yayi shi da niyyar ibada ya san cewa fa yin alwala ibada ce lima amarahu bihi domin abin da Allah ya umarce shi da shi inda Allah ta ya ayyuhan lazina amanu idza qumtum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ka gane ai to wannan shine umarnin Allah bihi nayin alwala wa yarju taqabbulahu kuma ya dinga kaunar karbansa alwala tasa ya dinga kaunar Allah ya karba wa thawabahu da kuma lada ya dinga kaunar samun lada a wajen Allah wa tahirahu da kuma tsarkake shi minan zunubi daga zunubai bihi da albarka da yin a dalilin yin alwalan ya dinga kaunar Allah zai tsarkake gabobin nan nasa kamar na zuwa hadisi duk gabar da ka wanke tana zuba da zunubin da ka aikata da wannan gabar to ka dinga kaunar Allah zai tsarkake ka daga wannan zunubai bihi da alwalan wa yushiru nafsahu kuma ya dinga jiyar da zuciyarsa ya dinga sanar da kansa anna zalika haƙiƙa ita alwalan nan fa da yayi ta'ahhubul tattali ne wa tanazzufun da tsabtace jiki limunajati rabbihi domin ganawa da ubangiji lokacin da yake yi ya dinga gaya wa zuciyarsa yana wanke gabobin nan ne fa domin yayi shiri yayi tanadi ya tsabtace jikinsa domin ya je ya gana da ubangiji domin mazala ce almusalli yunadi rabbahu mai sallah fa yana ganawa ne da ubangijinka to dole kuwa ka yi tattali da tanadi domin gana da ubangiji yau ko sarkin galinku ne ya gayyace ka yace lokaci kaza ina neman ka za mu gana ai ba ka je masa baki gada gada ba a zuwa ki ba kulkulan baki ba ka je jiki butu butu da kura ko datti ya kamata ka dan yi shiri ka dan canja riga mai kyau ku zubi na ta kullun da kullu masjidi to ballantana kuma ubangijinka wal wuqufu bayna yadayhi yana tattali da yin tsafta ne limuna za ta ai liwukufi bai na dai domin tsayawa gaban zatin Allah li ada'i fara'idihi domin bayar da farillansa da ya tsora masa wal kudu'i da kankan da kai lahu ga ubangiji bin ruku'i da sunkuya wannan da yayi a ruku'u ya dinga sanar duka wayshiru nafsahu ya sanar da kansa fa ya kankan da kai ne ga ubangiji wannan sunkuya wanda yayi kamar da alƙalai in sun zo aka ce ko za a miƙe in ya zo na kuma a yi haka wai an gaishe shi to Allah ya fi cancantar wannan gaisuwar sun kuyawa da kai zuciyarka ka yi ta ne wato bil kudu da kankan da kai lahu bil rukui wasu juda haka sujada an kai ka sanarwa zuciyarka ka ajiye gabar ka mafi daraja ta zahiri ita ce fuska ka ajiye ta a ƙasa ne don ka kankan da kai ga ubangiji fa ya amalu ya dinga aikin alwala da ibada ala ya ƙinin bi zalika abu sakankancewa da wannan aikin sakankancewa shine babu shakku ya tabbatar alwalan nan ta cika baya kokonto wata hafuzin da kuma kiyayewa fihi cikin wannan aiki nasa fa inna tamama kulli amali domin cikar kowanne irin aiki na ibada bi huzunin niyyati da kyakkyawan niyya ne fiye a cikinsa innamal a'malu bin niyyati dukkan aiki a zahiri da aka siffanta maka kayi komai amma zuciyarka in ya zama ba dan Allah bane aikin banza lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum tsoron Allah ku shine Allah yake karba ba wai zubar da jini ko sauran aiki na zahiri ba alhamdulillah na'am nan hasar za ka ce duka ma'anarsu yana yana haɗuwa aka ce a hassa aka ce sha'ira duka ya sani ko ya ji a jikinsa sai dai hisasu ya fi tafiya ga ɓangaren motsi da taɓawa aka taɓa ka ai za ka sa an taɓa ka ko yawwa amma shi ma ana waɗansa da waccan ma'anar kamar da muka karanta kwanaki falon ma a haska isa min mulkubra kaga wannan ba taɓawa na jiki ba ne sani ne na zuciya ko amma da aka ce falon ma a hasu ba a sana nan kawai sun ɗanɗana a jikin su ne da suka ji tsananin azaba sai ne to shafi hashiyatul adawi shafi na tamanin da to ina ne a fitira ta nawa ne daga ƙasa to daga sama shikenan wa fi qawlihi a cikin fadin ibn abi zaid al-qirawani da yace nabiyuhu wa khalifatuhu wannan na'ati ne na annabi adamu yace allati uhbida adamu in ka ce uhbida zai zama nabiyuhu wa kalifatuhu domin wa na'atul marfu'i marfu'un na'atin abin yi wa rufu'a shi ma abin yi wa rufu'a ne can a baya in ka ce uhubi da bilbina'i lil maf'uli kamar da muka faɗa jiya to za ka ce adamu nabiyuhu kalifatuhu in kuma ka karanta shi da fata adama to annan za ka ce nabiyahu wa kalifatahu ina fata an gane alhakimu bi amrihi an kace annabi adamu nabiyuhu annabin Allah ne wa khalifatu kuma halifansa ma'anar khalifa a luga alhakimu mai yin hukunci bi amrihi da umarnin wanda ya naka shi khalifa ne shine shine shine ma'anar khalifa alhakimu bi amrihi wanda yake hukunci da umarnin Allah Allah ce kai kaza ka bar kaza shi yasa kowane ɗan adam ma halifar Allah ne a bayan ƙasa ka gane ai la yastakhlifannahum fil ardi zai halifantar da su suwa ƴan adam a bayan ƙasa mimma ja'alakum mustakhlifina fihi da ku ake gaba dukkan ku hali halifofin Allah ne tunda ku ne magadan Adamu a bayan ƙasa to saboda haka ma'anar khalifa shi ne mai hukunci da umarnin Allah. Raddun wannan juyar da amsa ne alaman ya kulu ga wanda yake cewa inan lazi uhubida ai mutumin da aka sauko da shi aka koro shi a dalilin cin bishiyan nan gairu adamu abin bashar ba annabi adamu bane uban yan adam wa inna ma huwa rajulun wani mutum ne daban miya bi ismi da aka ambace shi da irin sunan adamu wani wani takwaran adamu ne ba wannan annabi a to don karka ɗauki waccan maganar sai ta maka adamun dan da ka sani na biyu huwa kalifatu shi ɗin ne aka sako da shi daga aljanna ba wani takwaransa ba ne ba wani mutum ne miya da ismihi da aka ambace shi da irin sunan adamu ba wai wani mutum ne mai irin sunan annabi adamu kana fi hadikatin yana cikin wata gadina a larabu watin akan wata jigawa wani tudun ƙasa shi ne rabuwa fa'uhubi da mina sai aka jeho shi daga kan tudun jigawa wai tawili suke wa ayar ya za a ce annabin Allah adamu Allah ya umarce shi kuma ya sa'a annabi ba ya faɗo bai san wancan saɓon ba irin na sauran bayi ba ne kuma har Allah ya dinga zarginsa yana cewa fa a sa adamu rabbahu fagawa ko har kuma inda ake cewa ja'alalahu shirkan fi ma atahuma suka sanya wa Allah suka yi wa Allah shirka duk wannan ba irin wancan bane wani matsayi ne daban na annabawan Allah Allah yake magana da su da irin mukamus to su wai kokarin kare annabi Adamu suke yi daga fadawa cikin waɗannan maganganu masu tsauri saboda haka suka kirkiro wannan tunanin suka yi wa ayoyin tawili wai ba Adamu ne abul bashar ba wani mutum ne mai irin sunansa yana cikin wata gona ba aljanna ba ka gane da tun da zama lugar aljanna gona yana cikin wata hadika akan wata akan wani jigawa tudun ƙasa da yayi laifi ya saba wa Allah ko uhuji da aka jeho shi minha daga kan wannan tudun ƙasan to malam yarsala ya maka raddi kar ka bi wancan magana annabi adamu da nabiyuhu wa khalifatuhu shine uhuji da aka sako da shi minha daga aljanna daga to aka sako da shi daga aljanna zuwa ina ila arabihi zuwa ga ƙasarsa shi Allah dama ƙasar tasa ce walillahi mulku samawati wal ardi to damirin hidin muta'alliqun bi uhbida yana rataye ne da kalmar uhbida an sako da shi daga aljanna ila ardihi zuwa ga ƙasarsa shi Allah wal ba'u wannan bar fi bima sabaka cikin kalma da aka ce bima sabaka wannan baɗin sababiya ce ba'u sababiya ce ai bi sababi ma sabaka a dalilin ayya ani abin da yake nufi annahu budahu ila al-ardi sakowan annabi adamu zuwa duniya bi sababi allazi sabaka fi sabiqi ilmihi a dalilin abin da ya riga ya cikin maligayi ilimin Allah ta'ala me abin da ya riga kafin mai ya halicci adamu abin da ya riga kafin halicci adamu kafin a sako shi annahu shine ya kaluku adama Allah zai halicci adam ya rubuta fi sadiki ilmihi wa yudkilu hul jannata kuma ya rubuta cewa zai shigar da shi aljanna wa yashtaridu alaihi sharɗan ya kaddara cewa zai sharɗanta masa wasu sharaɗoɗi in wafa bihi in ya cika wannan sharaɗi a hallahu biha zai zaunar da shi fiha a cikin aljanna shi ne sharaɗi wala ta ƙarba hazihi shajarata in ya ji ka wannan sharaɗin to zai ci gaba da zama aljanna da mu din da ma duk a can aka haife mu ba maganan noma da kiwo da kamun kihi ba maganan yunwa da kishirwa da kashi da fitsari da Allah ya rubuta za a cika sharaɗin wa in lam yufi idan bai cika sharaɗin ba a karaga hulmin ha Allah zai fito da shi daga wannan aljanna to kuma sharaɗi ne mai ƴaƴa a ƙarƙashinsa kuma Allah ya rubuta ƙaddalar cewa ba zai cika sharaɗin ba to akwai wani abin da zai canja cikin abin da Allah ya rubuta faqaballahu alaihi sai Allah ya hukunta wa Adamu Allah yuwafi ba zai cika ba bihi da wannan sharaɗin amma shi annabi ibrahim an ce maka wa ibrahim allazi waffa Allah ta zurwa zuratu wuzura ukura shi ka ibrahim waffa ya cika sharadi wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna lokacin da Allah ya jarrabi annabi ibrahim da wasu kalmomi fa atammahunna ya cika su da atamma da waffa duk san matilo waffa ya cika atamma ya cika to amma shi annabi adamu Allah bai rubuta zai cika wannan ibtila'i ba idan tala ibrahima rubuta masa akai ba gaban kansa yi ba Allah ya hukunta Allah yi wa fi bihi ba zai cika wannan sharadi ba kai ko ka sani wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ba wata dabara cikin abin da Allah ya hukunta ka sai bari ka bari kai dabara ka kauce masa wala quwwata ba ka da wani karfi da zaka tunkari kaddara ka ce ka muntsike ta ka juya ta yadda Allah ya rubuta babu shi ba dabara babu ƙarfi illa billahi sai a wajen Allah shi kaɗai ne yake da ƙarfin lankwasawa kuma dole abu abin da ya lankwasa illa billahi al'aliyi maɗaukaki al'azimi mai girma alhamdulillah sai mai askar kai wanka ka diga ba askari shafi hanya kuwa da dai arba'in daidai ko dai za ka abu da yake kare duba sosai na ka sufulin an buɗe shi ko? to a kawo wata gulun mana gulun kwalje yawon to ina da za mu tashi wala yi gadilun la'ana bilgabadi can ƙasa za ka duba a cikin ta biyun ƙasa shi mai yin li'ani namijin wala yi gadilun la'ana baya musanya tsinuwar nan ta Allah bilgababi da fushin Allah yanda Allah ya gaya wa mijin walkami sato Allah anatullahi alai in kana min alkazibina to in ya zo ba zai ce an gabi ballahu alaihi in kana min alkazibin ba zai musanya da Allah ya faɗa ba ka gane ai ita ma kuma ba za ta musanya fushin Allah da tsinuwar Allah ba shi namiji Allah ya ya dola masa wal kamilatu Allah anatullahi alai in kana min alkazibina ita kuma matar nata rantsuwar za ta cika na biyar wal kamilatu an gabi ballahu alaiha in kana min asabiqina to kowa yanda Allah ya tsara masa haka zai je don wannan li'ani in ya musanya a ce sai ya sake ba haka Allah ya ce ka faɗa ba cewa ya ka ce inuwar Allah ta tabbata a kanka in dai ƙarya kake mata ba ta yi zina ba ita ma in ta zo in ta musanya da inuwa ta ce inuwar Allah ta tabbata a gare ta ce a'a fushin Allah za ki ce fushin Allah ya tabbata a kanki in dai mijin nan gaskiya ya faɗa kin yi zina wani ya kulle mashhadin minal muminina lalle ne kuma li'anin nan ya kasance a gaban halartowar muminai inda Allah ya wali ya wali ya shahad azabahuma ta'ifatun minal muminina lalle ne a samu ta'ifatun wasu jama'a minal muminina li yashhad su halarci azabahuma azabar da za a musu to ka kira tsinuwar Allah da fushin Allah akwai azaba da tauta Allah ya kira su da azaba a gaban taron muminai kuma bi mawdi'in yu'azzamu a gurin da ake girmamawa idan a maka ne a je kofar ka'aba in a madina ne a je gaban mimbarin manzon Allah in a kudus ne a je masallacin kudus idan a wani gari ne a je masallacin juma'a in babu juma'a a je kan gargari kofar alaramma yawwa inda ake karanta qur'anin da yake cewa an gadiban lahu alaiha da la'anatullahi alaihi gudun da ake girmamawa a addini ake ganin darajarsa wa ayyuhuma na kala kowanne ne ya noke daga cikinsu wa ayyuhuma kowannensu tsakanin miji da matan na kala ya noke da aka ce ga irin rantsuwa da za ka yi shi ba zai rantsu ba shi ne lukuli din to hudda a haddance shi in namiji ne a masa bulala tamanin ya yi mata ƙazafi in namijin ya rantse ita matar ta ƙi a je a jefe ta ha to ita me haddinta an ce zina ta yi kuma matar aure ce sai da inda ma auren yanzu aka ɗaura bai take ta ba budurwa ce aka ɗaura musu aure bai take ta ba kuma ya ce ta yi zina aka zo li'ani to haddinta bulala ɗari tunda ba a take ta da zuna aure ba bai take ta ba yazo yace ya ga ta yi zuna ko ta zo da ciki yace shi tunda aka aura mara ita bai take ta ba ya ta samu ciki to babu zancen mai jefewa sai bulala amma in har an take ta taku ingantacce to haddin ta ita fa jefewa ne yawwa shi yasa nan shi ba zai rarrabe maka ba kai za ka bincika ka gano to shi mutum ne haddinsa ai sai ka ce ai haddin kazafi za a masa tunda ya ƙi ya rantse akan abin da ya faɗa cewa ta yi zina ita kuma ne haddinta da ta ƙi rantsewa shine a jefe ta rajam in taku ingantacce ya gabata wa uƙirra kuma a tabbatar masa da ɗansa in shi mijin ne bayan an masa haddi guda tamanin na ƙazafi kuma a tabbatar ɗansa ne idan akan ciki ne ko ɗa yake korewa yake ba nasa bane walakin sai dai yawa haddin zauji haddin da za a yi wa miji wanda yawa matarsa ƙazafi aka zo li'ani ya ƙilan tsewa haddinsa ya ƙifu yana tsayawa ala kauniha a bisa kasancewar matar tasa da yawa ƙazafi yu haddu ƙazifuwa ana haddanta mai yi mata ƙazafi ya koma zancen farko da farko da kasance musulma ce ba ahalli kitabi ba masu kaza ba kuma eh yawwa sannan kuma in musulma ce to ya zama bayaniya ce kalama da bata kai a take ka ba ka gane ai in ka je babun kazafi zai gaya maka ba a yi wa mutum kazafi wala yuhaddu qazibu sabi ko to kasancewarta ana haddanta wanda ya mata kazafi in ya kiran tsawa sai a masa haddi amma in ba a yi wa wanda ya mata kazafi haddi to min babu aula ba za a yi wa mijinta haddi ba wajen tare da ana sharɗantawa linnafi ga korewan cikin da ya yi ko ɗan da ya ce ba ɗansa ba ne ko cikin ba nasa ba ne akwai sharaɗin al'istibra'u istibra'i wa adamul waɗai ibadahu da rashin takunta bayan istibra'i ka gane kafin a karɓi maganarsa a zo a yi maganar li'ani sai an tambaye shi an bincike shi ya tabbata tun da ta yi jinin haila shi bai take ta ba shi ne istibra'i matarsa ce ko da a baya sun yi haifa haife to amma yanzu ya yi bulaguro ya tafi ya bata tana jinin haila ko bayi da lafiya ya kwanta jinya ta wata da watanni kuma a gabansa a cikin jinyar nan ta yi jinin haila ta samu tsarki bai samu lafiya ba ballantana ya take ta kuma gashi ta zo da ciki ko ya yi bulaguro ya bata tana jinin haila ya yi wata uku hudu biyar baya nan ya dawo ya same ta da ciki ko da ɗa kuma ta ce ɗansa ne kaga wannan maganar abin duba ne to shi ne sharaɗinsa kafin a je a kira wata a zo a yi li'ani idan bai cika wannan sharaɗi ba ya zo ya ce ta yi wai wannan cikin ba nasa ba ne ta gane ba magana ganin zuna ake ba ana magana a nafiyu nafiyun nasabi ka gane ai ya ce wannan cikin ko wannan ɗan ba nasa ba ne aka ce to ya aka yi ya ce to ni dai sanda za ka fita tafiya a wani hali ka bata tana jinin haila ko kuma bayan ta gaba jini ya ce a sanda na bata tana sallah ba ta jinin haila to sanda ta gama jinin haila kafin ka fita ba ka take ta bai ce ai na take ta amma sau daya a ce sai alƙali sai ina mai bulala a zo a ba bulala tamanin ya yi mata ƙazafi amma in ya tabbatar ta yi istibra'i shi ne jini ya zo ya ɗauke wa adamul waɗai da rashin takunta ba da hu bayan ɗaukewar jini to wannan yana da magana ta yin li'ani waye ta inu huwa idan an zo nan shi kaɗai ne zai yi li'ani duna haban da ita ita ba ta da magana ya tabbatar ta yi jinin haila kuma tun da ta yi jinin nan ya ɗauke bai take ta ba ya fita bulaguro ko ya kwanta jinya aka tambaye ta haka aka yi tace haka aka yi in ba ta yi inkari ba dama ta tabbatar to idan ya yi li'ani to ita za a ji a jefe yalta ilu huwa shi kaɗai zai yi duna banda ita to a nan za mu koma zancen baya in ya zama bai cika sharaɗin wannan istibra'i ba to babu zancen a masa bulala kenan da shi da ita duka za su idan bai cika sharaɗi ba ya take ta a ciki wato an samu tako cikin duhurul masisi eh to da shi da ita ne za su amma in ya cika wancan sharaɗi to shi kaɗai ne kawai zai yi ali duna ban da ita domin kar a ba wani ɗan da ba nasa ba ya cika sharaɗi na li'ani to shi kaɗai zai yi duna banda ita bayin wadi a badahu amma in ya tabbatar ya take ta bayan istibra'i da mirin hudun yana koma ila istibra ya'udu ila al-istibra'i wa in wadi'a ba'dahu in yayi taku bayan daukewar jinin nan hudda za a masa haddi bil qazfi domin qazafin da ya mata ko da su ɗaya kuma ya take ta wala hiqahu bihi kuma dan zai riske shi ka yi itirafi bihi kamar fulcin da yayi da ɗansa ne fiddi ai ru'yati zina cikin da'awar ganin zina yace matarsa ce da ciki yace ya kawo kala ya ga tayi zina aka ce to kuma cikin fa yace a wannan nawa ne na ita shikenan ɗansa ne zai riske shi shi matsalarsa kawai ya ga tayi zina ne baya ba yi da matsala akan ciki ka gane ya to shi ma zai riske shi walau aka zaba nafsahu da zai dawo ya karyata kansa bayan sun yi li'ani ba shi ya yi li'ani ya rantse ita ma ta rantse an kore ɗan ga nasabarsa an ce ba ɗansa bane tunda an yi li'ani daga baya ko watanni ko shekaru ko kwanaki ya dawo ya ce Allah ya gafarta wala ɗan nan fa nawa ne kaga ya karyata kansa a wistal haka ko kuma ya dawo ya riskar da dan ya ce kai shi dan nan yana so a bashi kayansa to lahika bi dan zai riske shi an bashi kayansa dama ana nema inda za a sa nema masa gurbi dama ana nema masa uba tunda ka dawo ka karyata kanka ka ce karya ka mata ko ka dawo ka ce danka ne kawai kai shiru to amma fa wa hudda sai an maka haddi na kazai eh haddi yana nan amma nasabar ka za ta dawo a baka ɗanka naka ne amma fa sai an maka haddin ƙazafin da kan wata kuma walam ta hilla ba ta halatta gare shi ba har abada in ma kwaɗayin dawowar matan ne ya sa shi ya zo ya ce ai ƙarya yake wannan cikin nasa ne to shi a mutum kuma sanda ya koma ya huce ya ga ta fara zawarci ga wani zai aure ta shi kuma yana kishi ya dace ai shi ba abin nan ƙarya yake eh to ƙarya kake kayi latti amma bulala tamanin kuma wala ta hindu baka abadan yi har abada ba za ta halarta gare shi ba tunda an riga an yi li'ani to shari'a musulunci wasa ne wa yula'inu zawjatahu al-amata wal kitabiyata shi miji musulmi yana yin li'ani da matarsa al'amata baiwa wal kitabiya da ahlul kitabi ba yahudiya ko ba nasariya amma fali naifi nasabi domin kore nasaba na gaya maka a farko sharadi ya zama kafa aili ani da shi da ita duk musulmai ne da kullum mina zajaini almusulmai ba yawwa to in baiwa ce ko ahlul kitabi dama an san bayi da zina ko an san ahlul kitabi tunda ba tsoron Allah suke ba da zinace zinace to amma in ta zo maka da cikin da baka gane ba to za ku yi li'ani kai da ita domin a kore wannan nasabar kanta ka maka dan turawa da ba ɗanka ba ko dan yahuda da ba naka ba wa fil qazafi amma a cikin qazafi na da ganin zina ba ciki yake inkari ba da awar ganin zina yake yi kaula na an yi hududuwa guda biyu wani mafi inganci shine za za a koli karar a ce to ai dama ba ba musulma bace dan ali dan ba yahudiya ta yi zina kuma abun mamaki ne dan ba nasariya ta yi zina abun mamaki ne dan baiwa ta yi zina abun mamaki ne akwai kaulani wa yasiu shi li'ani yana inganta mil ama daga makahu amma fa li nafi nasabi domin korewar nasaba ba wai ganin zina ba in kace kaga tana zina ko da kana jin motsin su da ita da kwartan in dai kai makaho ne ba ka da bakin zuwa ka ce matarka ta yi zina to da wani idan ka gani amma domin kone na saba shi ya san matarsa ko idan tana da ciki ma ya sani in shi ya yi ya sani in bai da cikin ba ma ya sani to zai yi li'ani da matarsa amma li nafi nasabi domin kore na saba dan da ta zo da shi ko cikin da ta zo ba nasa bane wanda zai yi li'ani wa min al-akrasi haka nan ai wa yasihu min al-akrasi yin li'ani yana inganta daga bebe wanda baya iya magana idza fuhima minu in dai an fahimci abin da yake faɗa aka samu wanda ya san magana kurame in aka gaya masa lantsuwar billahi allazi la ilaha illa huwa la gana ta yi zina wanda yayi karatun kulma sai ya kwatanta masa yadda shi ma zai nuna da hannu bi bi bi bi bi in dai an fahimci ya yi wannan rantsuwar daidai da azabar Allah mai saukowa aka kwatanta ko kuma inuwar Allah yadda ake faɗa da kulmanci aka nuna masa duk yayi to li'aninsa ya inganta ko a kore ciki ko kuma a ganin zina wal mashuhuru ƙauli mashuhuri dai ya koma zancen farko-farko al'ilfi'anu ana yin li'ani bi mujarrabil ƙazafi da tsiraicin ƙazafi ko da bai siffarsa turmi da taɓarya ba wallahu alamu Allah shi ne maka ne domin gwara sargo mana abu domin kitabul iddatu wal istibra ba sai mai sai aqrabul masaliki shazi nawa ake sai da shinkafa ne yawa akarabul masali mun gama musahabban mun gama sunnoni kai ne ke sun shafi na nawa a ƙabul masaliki so wa fada'iluhu ai wa fada'ilul wudu'i mustahabban alwala maudu'un ɗahirin guri mai tsarki mustahabbi ne in za ka yi alwala ka nemi guri mai tsarki amma in a sallah ne shi kuma wajibi ne wasu ƙibalin ƙazatu da fuskantar alƙibla mustahabbi ne ga alwala wa tasmiyatun da ambatan Allah ai tasmiyatun lahi wa taqlilul ma'i da karanta ruwa bila haddin ba tare da iyakancewa ba kal gusul kamar wankan janaba da shi ma ake neman karanta ruwa bila haddin wa taqdimul yumna da fara gabatar da wanke dama kafin hagu wa za'alul ina'i da sanya da sanya ƙwaryar alwalan ƙwarya almafutuhi wata take buɗaɗɗiya lijihatiya ga shashinta ita wa al'yumna ɗin ba sai ya maimaita maka ba shi ne ta ya ina'i da mai ta ƙwalya ba to yake maka wa ja'alul ina'il mafutuhi da sanya ƙwalya mai buɗaɗɗen baki fi lijihatiya zuwa ga shashin daman wa bad'un da falawa bi muqaddamin a'dha'i da magabatan gabobi wai ba sai muqaddamin ra'su kadai a fuska ba hatta hannu nan ne muqaddimihi nan ne muwakkirihi to ka faro alwalad daga nan zuwa nan a wanke hannu ba daga nan zuwa nan ba shi ma musahabi ne wal ghasalatu saniyatu da kuma wanki na biyu wa salisa da ta uku wanda muka yi bayanin ta dazu duka musahabi ne hatta fi rijil har a cikin kafa kasan kafa ita wani lokaci ba a kiyaye sau nawa aka wanke saboda yawan dattinta da kaushinta da fasanta hatta fi rijil har a cikin kafa inda kai wanki na farko din da ka ɗebo ka zuba yawon ku to na biyu da na uku duka mustahabi ne wa tartibu sunan da jeranta sunnoni ka gane ai fi anfusiya cikin ita wannan gabobin alwalan au ma'al fara'idi ko kuma tare da farillai su sunnonin ka jeranto su tare da farillai kana idan da sunnoni sai ka shiga farillai wastiyakun da yin asuwaki wa indi asbu'in koda da dan yatsa ne in ka rasa itace kenan in ka ji koda da karata in an rasa kaza kenan da asuwaki shi aka fi so amma in an rasa koda da ɗan yatsa ne ka gane ai ka salatin kamar sallah ba'udar da ta nefanta minhu daga alwala da ka yi asuwakin ko ka yi alwala to yanzu kuma an samu tsawon lokaci ba ka zo yin sallar ba to ko da ba za ka jaddada alwala ba to mustahabbi ne ka sake yin asuwaki saboda sallar ba'uda ta ne kanta minhu daga wancan asuwaki na farko da kai wa qira'atu qur'ani ka gane ai da karatun alqur'ani an so yin asuwaki nan ba maganar sunnon musaban sallah ba mustahabbancin asuwaki domin yin sallah da kuma karanta qur'ani ko da ba sallah za ka yi ba ko da da alwalar da ka yi a baya can ka yi aswaki kafin ka yi alwalar amma an samu tsawon lokaci sai kuma ka ko ƙur'ani za ka yi karatu ko za ka yi tilawa ko ka ko allanka za ka yi karatun ƙur'ani to an so ka yi aswaki ko da ba za ka yi alwala ba wanti bahin min nomin da kuma farkawa daga bacci ko ba da niyyar alwala ka tashi ba baccin kuma ko na rana ne saboda musulmi ana so koyaushe bakinsa ya zama yana da tsarki saboda ba zai yiwu ka rayu ko da ba alwala a ce ka wuni baka ambaci Allah ba ko to ana so in dai bakin ka zai ambaci Allah to ya kasance yana da tsarki lokacin da ka farka a bacci ko da daddare ko da rana an so ka ɗauki asuwaki ka goge haƙorinka ko da ba alwala za ka yi wata gayyar famin da kuma jirkitar baki ko ba ka yi baccin ba ko ba niyyar alwala ba ka daɗe kana surutu ka san wani lokaci yawan surutu ma na tsamin baki ko kuma ka zauna gun ba magana ba in ba in har ka ji bakinka ya ɗan canja to an so ka ɗauki asuwaki kafin ka shiga mutane ka goge haƙolinka to alhamdulillah mun gama musu haddisa wala makaru alhamdulillah sai ne annahu alwabi shafi na nawa mala alƙasun daidai to ina za mu tashi ta'ammal kal'amsu talafatal akira shi ne? shi ne ko? wai za ta'ammal kal'amsu talafatal akirata idan ka lura da misalce-misalce uku na ƙarshe su ne in tafta na washidar hujirarci ya tajjazin hawa'uha in tajlis bi majalar hawa'i tamrab in yusafir akuka tusafir ma'ahu sune al'amsalati salasati al'akira misalta misalta guda uku na ƙarshe wajatta kullum misalin minha za ka tarar da kowanne misali ɗaya daga cikin guda ukun mabuduwan abun farawa ne bil harfi da bil harfi ne? akwai ma'arifa na ka baba na? eh bil harfi da harafin in in tafta in tajlis in yusafir in yamtaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mislu yace yamtas in yamtas ko yawwa kaga ta dore fi'ili mudari wa mustamilan ala fi'ilain bayan in din jumlolin guda uku suna kunshe da fi'iloli guda biyu mudari aini dukkansu mudari ai guda biyu majzumai ne ababen daurewa sun su biyu ga ta fita a ƙarshe ga ya tajaddad ga tajlib ga tamrab ga yusafir ga tusafir in kenan sabanin lamdala su waɗancan su ji zimani fi'ilan wahidan da lamdala tana ɗaure fi'ili mudari ƙwaya ɗaya to amma in da sauran ‘yan uwanta da bai kawo ba da man da ma ka gane ai eh suna can da yawa su fi'iloli biyu mudari suke ɗaurewa ka gane ai in yakun minkum in yakun ai yakunu ne sai aka ce in yakun minkum 20 sabi ya galibu asali ya galibu na ne amma in din sai ta tsaure fi'iloli mudari ai guda biyu in yakun daga yakunu ta galibu daga ta galibuna aka shafe nunin shine alamar sukun ka gane ai to sai ɗauko maka ɗaya saboda suna da yawa tunda nan na farko farko ne sai ɗauko maka in ita kaɗai sauran in ka je can juz'i na gaba za ka same su to tana ƙunshe da fi'iloli guda biyu mudari'ai dukkan su kuma majzumai to husulul awwali tabbatar fi'ili na farko wanda aka fara daurewa in tabta tabta hadin tabbatar bude wundan sharɗin shine sharadi fi husulis sali cikin tabbatar fi'ili na biyun shine ya tajaddal hawa'uha iskar ɗakin za ta sabuntu to me dalili na sabuntuwar iska shine bude wundan to wancan ya zama fi'ilus sharɗi kenan in din ai harfu sharɗin ne tafta da ya tashi daga suna na fi'ili mudari ya koma fi'ilus sharɗi to ya tajaddar shi ma mudari ne kuma shi ne jawabu sharɗi tabbatar fi'ilin farko shi ne sharɗi cikin tabbatar fi'ili na biyu da wancan bai samu ba da wannan ma ba zai samu da aka ce in tajilin fi majalar hawa in ka zauna a magudanar iska iska tana yin gabar ka zauna ta kalli yamma ka tare ta to tamradu za ka yi rashin lafiya me sharaɗin yin jinyarka shine zama a magudanar iska da za ka juya masa baya ai ba za ka yi rashin lafiya sai an sami sharaɗ wato fi'ilin farko ya tabbata sannan shi ma na biyun yake tabbata fafatuhun nawafiji kaga buɗe tagogin nan da aka ce in tafta nawafij al-hujra fil misalin awwal cikin misali na farko masalan misali sharɗin shi ne sharaɗi fi ta jaddudin hawa cikin sabuntuwar iska idan kalfa wunduna gum ai ba za ka iska a cikin ɗakin ba amma kana buɗewa sai ta shigo ta nan sai ta fita ta nan wallazi a fada sharɗa to abin da ya fa'idatar da wannan a fi'ilin sharaɗi ne waje zama kullum min alfi'ilai ne abin da ya ɗaure dukkan fi'ilolin guda biyu da fi'ilu shar'i da jawabu shar'i huwa shine in duk ita ta wannan aiki ita ce ta mai da wannan fi'ili na farko ya zama sharaɗi cikin tabbatar na biyu kuma ita ce ta ɗaure su gaba ɗaya wani zalika domin haka ne tusan ma in ake ambatan harafin in amma ka gane fa inna daban in daban kamar yadda anna daban an daban wannan in ce muke magana ita ce take shiga fi'ili ita inna suna take shiga duk abin da zo gaban inna suna ne amma duk abin da zo gaban in to fi'ili ne shi yasa ake ce mata in harfu shar'in waje gani harafin in din nan harafi ne na sharadi da kuma dauli tana mai da fi'ilin da ya biyo bayanta ya zama sharadi kuma tana daure shi wato samma wa yusammal fi'lul awwal kaji ba ana ambatan shi fi'lin farkon nan in ta shi tafta hadin nan ana ambatan sa fi'lul shar'i shine fi'lin shar'i dan shine yake tare da in din wal fi'lu sani shi fi'li na biyu ya tajaddad jawabu shar'i ana ambatan sa shine jawabin shar'i fi'lu shar'i da jawabu shar'i idan in ta zo da inda ta zo tana shar'antawa kuma da inda shar'i yake yana neman jawabinsa sai dai in shafewa ake a kaddara shi yau akwai da yawa a cikin alkur'ani za a kawo sharaɗin da jawabinsa wani gurin kuma a kawo sharaɗin shi kadai to amma dole sai an kaddara jawabin sharaɗi don sharaɗi ba zai aiki shi kadai ba sai da jawabinsa sai dai amma a wani lokaci ana kaddarawa ne to alhamdulillah eh a'a in shi sharaɗi ne in dai an yi kaza to kaza zai faru kaga ya zama sharaɗi shi kuma an cewa ka gane ita bayani take yi ba shi yasa suka bambanta amma inna da Allah duk aikin su ɗaya inna da Allah su duk aikin su ɗaya ma'anarsu kuma ɗaya sai ɗan bambanci kaɗan ita inna tana zuwa ne a farkon zance ita kuma Allah tana zuwa ne a tsakiyar zance ta gane yayi wa alamu sai a ce annallah wa alamu anna maganitu ba inna maganitu amma duk inda ka ji an ce innallah ko wa alamu annallah ghafurur rahim ko alamu annan lan kaga ita a tsakiya ne sai an faɗi wata magana sannan sai a kawo sannan ta biyo baya amma an kaga inna to daga nan zantan ya fara ka gane yayi abin da ya wuce a baya bayi da alaka da abin da ya biyo baya an gama wancan aka fara sabo amma an kaga anna to zancen da zai biyo bayan ta yana da alaka da abin da ya wuce a baya yau kawai shine bambanci amma duk ma'ana duka har duka har har har har ku taukidin wa nasabi shi hada shine na karfafa zance lallai haƙiƙa kuma sunan da zai zo dole a masa fata labarin kuma dole a masa rufu'a annallaha gafurun rahimun innallaha gafurun rahimun sabanin kana ita kuma mubtadan take yi wa rufu'a labarin sai ta masa fata kanan lahu gafuran rahima inna laha gafurun rahimu kanan lahu gafuran rahima su ne bambanci to akwai sauran guda daya to ina ne a ga alai buba ma kana su bai alai muhammadu ko dan shi ne kusa da kai ba zan shi ba shafi na nawa ɗari da nawa to ina ne tamrinatu tamrini na farko ayyin fil ibaratil atiyati ka ayyana mana kamar ka bayyana mana cikin ibara mai zuwa me za ka bayyana al-mufrada wal musanna wal jam'a cikin wannan dogon zance mai sutura hudu ka ayyana mana ismul mufradi da ismul musanna da ismul jam'i tunda dai ya karantar da kai su a baya sai sai zahabtu marratan wani lokaci na tafi da ziyarati siddiƙin domin ziyarar aboki to siddiƙin nan mufradi ne ko musanna ne ko jam'i ne yawwa to ziyara fa shi ba su zane a shi ma ita kaɗai ce akwai ziyaratu akwai ziyara ta yi shi ma shi ma shi ma mufradi ne shi ma suna ne tun daga lamul jari ya shiga lamul jari duk inda ka ganshi suna yake shiga lillahi Allahu suna ne linnasi Allahu suna ne liddari duk inda ka ga lamul jari ta shiga shi ma suna ne ba harafi ba ne ba kuma fi'ili ba ne shi ne sunan farko a jumla ziyara suna ne ai suna ne na wani abu ko to shi ma shi ma shi ma mufradi ne fa adkalani sai ya shigar da ni fi hujratin a cikin daki to hujra din mufradi ne ko musanna ko jami yawa kamar kamar ziyara ki a cikin shigifa laha salasatu shababi amma wannan daki tana da shabaki guda uku kaga shababi to salasatu wani irin suna ne mufuradi ne mufuradi sunan mufuradi ne da yake ishara zuwa ga abubuwa guda uku shi kansa ɗin ai suna ne yi salasatu uku ba ukunai aka ce ba uku da uku da uku ba suna ne mufuradi amma yana ishara zuwa ga wasu abubuwa guda uku to shababik fa shi ma shi wani ismul jam'i ne wa ba ba ni da kofa biyu ko da na riga na ce biyu da wata ne da kofa biyu shi kaga wannan tasniya ne babu ne suka zama ba ba ni in ka cire alif da nunun na karshe kaga ya koma asalinsa babu dama ya gaya maka ana masa ziyada na alif da nunun to babu ne aka mai da shi ba ba ni tana da shabbaki guda uku da kuma ƙofofi guda biyu shi ɗakin juduranuwa bangwayenta to juduran wannan irin suna ne yawo daga jidaru mufradi jidaraini juduran shi ne ismul jami muzayyana abar ƙawatawa wannan irin suna ne muzayyana yawa mufradi ne ismul maf'ul bisuwar da hotuna asuwar menene a a jami ne asuratu shi yasa na gaya maka ismul jami yana rikitarwa can jidaru aka ce juduran shi ma jami ne a suratu kaga can ƙari aka yi ba jidaru an yi ƙarin ne a'a a rage aka yi alif ɗin jidaru an ɗauka an kashe gabarra an canja masa guri ko to ga nunu shi ne ƙarin jiduran jiduran to shi kuma surafa shi ai rage aka yi suratu shi ne mufuradi a suwaru shi ne jami kaga an yi rage ma aka mufuradin an cire takurin idan ka ga takuri sai ka ce suratu fi ayi suratin ma sha a rakka baka kaga wancan mufuradi ne amma ka ce a suwa ismul jam'i ne eh wa yawa hotuna garun muzayyana an masa kawa diswari da hotuna drawing kenan wa rusumi da zane to shi a rusumu wannan irin suna ne a'a ai ba da hausa za ka yi ba a ba zane zane rasumu shine mufradi yawa a rasumu ka gane ai a rusumu ismu jami'a na a rasumu shi ma kaga wani gini ne daban da ya saba waɗancan rusum duduran suwar duk jami'i ne da kamanninsu ya bambata da juna wa arduha kasarta ita kasar shigifa hujira din to ita arabu wanne ili suna ne yawwa a ce al'araduna ko su ne jam'i ko wani gu lokaci ce al'arabi shi ma suna ne na jam'i mafurushatun a bar shimfiɗawa ce ita ƙasar ita ƙasar ɗakin dan ita daban an shimfiɗe ta bilbusuɗi da bilbusuɗi da shimfiɗu jam'i na albisadu kaga nan ragewa aka yi ma bisadu akwai alif aka ce busudu shimfudu alfarisiya na kasar farisa shimfudin da ake odasu daga farisa aiku har yanzu iran suna yin kafin su ne suka shahara da iya shimfida a wancan zamani wafiha a cikin ɗakin a ra'iku akwai kujeru irin ne ake cewa tirifita jam'i ne na arika musan alal ara'iki yanzu runa ko irin dogayen kujeru da ake kishin gida ita ba gado ba ita ba kujera ita ce arika eh duka dai duk wata kujera mai tsawo ko faɗi da in ta kama za a iya kishin gida a kai ana ce mata arika ba kujera kukuta wanda mutum sai dai ya zauna ba a wannan ita kursiyu ce ka gane ai kursiyu ce sai dai ka zauna ka zuwa kafafuwan ka kasa amma ita arika za ka iya yin haka in ka gaji kuma za ka iya yin haka shine yan aljanna yawa shi ko wannan ce karaga to ka ji karaga karagar mulki a haba a kursiyu da yawa to su ba samun baka jin ce ku jera sun fara da harafin farko wai wani yaro ne ɗayan islamiyya ya ɗan koyo larabcin sai wai tara yara ana ɗan bashi kuɗin laraba yana koya musu wai larabci wai kujera tu kujera duk da wanda yake kira kawai tutu yake ba to arika din ita ce karaga jami'i su ara'ik sai ne masfufatun ababen jelantawa ina wata an gane a cikin suratul gashi a ina ne masfufa mabasusa ne wannan aiki bayan to wane maliku da fululluka tulo matashi fulo turanci ne na marik jami'a namrik na mariku shi ma jami'i ne da fululluka masu fufa ababen jerantawa sahu sahu daga sahu ne aka samu masu fufa daga sabsu sahu masu fufa abin jerantawa akan ita fa wannan karagar wafi ahadi jawanibiya a cikin ɗayan gefanninta ita ɗakin kaga wannan jami'i na janibu aka ce jawanibu ismul jami'i na janib a cikin jefannin a cikin ɗaya daga cikin jefanninta kizanatun akwai wata taska to kizana din wani irin suna ne yawwa taska da kizana da kazina duk abu ɗaya ne wani lokacin ce kazinatu lokaci kuma ce kizana taska kizanatu kutubin ajiba wata taska ce ta wasu littattafai na abun mamaki irin tarihin mutanen daɗin nan to kutub wanne irin suna ne yawa kutubun ba littattafai kaga shi ma an yi lagi kitabu littafi shi ne shi ne mafiradi yi a da ma samun kamar rasulu ne rasulu ai su mun mafiradi ne manzo aka ce rusulun manzanni to wancan kuma akwai wau amma nan ba wau kaga shi ne ya fi yawa ma shi rasulu yana da halufa guda hudu amma rusulun guda uku ne ra'un sinun lamu an cire wadu kuma shine jami kamar kitabun wa kutubun to ajifa ba ajiba shi ma suna ne a mubaradi ne ajaib shine shine shine jami akwai ajibun abun mamaki ajaba wa ra'aitu hunaka rajulaini a wannan guri na ga wasu mutane guda biyu to rajulaini wannan irin suna ne ko da na ce guda biyu yawa yawa musanna jalisai ni su biyu suna zaune yazkurani suna ambatan akbaral muqtari'ina labaran masu kirkire-kirkire ya ka ce ikitara a ya kirkiro abu ko na magana ko na wani aiki waya kusani suna kissanta suna ba da labarin ma ya shuƙul mustami'ina abin da yake shauƙantar da masu sauraro min alhikayat na hikayoyi alhikayat wani irin suna ne na alhikayat allatifa lallausa wannan wajir da bakin abubuwa a tsarifa mai ƙayatarwa to shi fa annawadiru jami'ina na annadiru nadiri ismul jam'i ne to alhamdulillah sai ne akwai mulhafa ina ne mulhatul irabi na'am jarri babun fi hurufin jarri babi ne da zai mana bayani cikin hurufin jarri والجر في الإثم صحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل سب من وإلى واتي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم هاشا وخلا والباء والكاف إذا ما زيدا واللام فحفظها تكن رشيدا ورب أيضا ثم مذ فيما هدر من الزمان دون ما منه قبر تقول ما رأيته مذ يومنا ورب عبد كيس مر بنا والجر كاغا كسرة في الاسم أتكن سونا سونا كما السهيه إن كانت ba ka gane ai ba ismul manqusi ba ba ismul maqsuri ba ba ismul mu'tallil akiri ba suna wanda yake sahihi kuma al-munsarif mai sarrafuwa sai ya cika sifa biyu sannan kisra take shiga wannan suna ka gane ai akwai suna sahihi amma kuma baya sarrafuwa to sai ya zama sahihi mai sarrafuwa kamar in kace muhammadun ko zaidun wannan suna ne sahihi wanda yake sarrafuwa saboda ƙarshen sai yana ɗaukan me za ka iya cewa ja'a muhammadu ra'aitu muhammadan marartu bi muhammadin amma irin su ahmadu fa suna ne sahihi amma gairul munsarif sai dai ka ce marartu bi ahmada ba za ka taba masa kisra ba saboda baya sarrafuwa to idan suna zama sahihi ne mai sarrafuwa to jarrarsa tana kasancewa bi a harufin da wasu harufofi hunna harfofin su ne iza ma kila in aka ce maka siffanta mana su tunda ka ce da harfofi ne to iza ma kila aka ce ka siffanta to hunna su ne min kisra tana bayyana a suna a dalilin shigowar harfin min min muhammadin ko min albaiti ko min almasjidi ko min nari ko min alma'i ko min aljinni ko min al'insi min aljinnati wan nasi min ita ce ta nuwa ta yi wa aljinnati da annas kisra wa ila haka na har harafin ila ila albaiti ila almasjidi ila suki ila albustani ila alhadiqati ila almadrasati duka ila tana yi wa suna kisra in sunan ya zama as-sahihul munsarifu wa fi haka nan da fi fil baiti fil suki fil masjidi fil madrasati wa hatta da hatta in ta shiga suna wato hatta yaumi hatta madala ilfajiri wa ala da ala alallahi alan nasi alan nari alal baiti wa an da an anin nasi anin lahi anil ma'i wa munzu da munzu munzul yauni ka gane ai ko munzul gadi sun hasha sannan hasha hasha aliyu wa kala da kala kana ta kala zaidin su wannan hurufin istisna'i ne ja a zaidun kala aliyu zaidi ya zo in banda ali walba'u da ba bin nasi ko billahi lazi la ilaha illa huwa walkafu da kaulatan ka ce kalma'i ko kalbaiti kafu tashbihi kenan ko kannasi ko kannari idza ma zida ko idza ma zida ne saboda waka yasa alif idan har an ƙara su domin su laɓa su ake a jikin sunan a ce billahi ko Allahu ne asali sai a ƙara ba a ce a uzu billahi to shi ma kafu tashbihi haka wallamu da lanja ya kamar lillahi alhamdulillahi Allahu ne aka ƙara masa lamun sai ya zama lillahi fafaza ka kiyaye waɗannan harufa da nake gaya ma ta kun rashidan za ka zama rashidi ko shiryayye wa rubba kai akwai ma rubba aiban in ta shiga suna fa ba ta shiga fi'ili ba wa ruwanta da fi'ili tana shiga suna da fi'ili akwai ai akwai rubba ma ya wadu lazina kafaru to ai ya wadu fi'ili na mudari ba ruwanta da shi ya je kan yayi fu'alsa amma in suna ne to sai ta marki kira kuma muz sannan harafin muz ai a baya mun yi munzu ko da muzu da muz duka suna yi wa suna kisra fi ma habara cikin abin da ya halarto ka gane ita munzu fi ma kala ne abin da ya wuce a baya munzu amma ita muz tana nuna abin da zai zo kawai shine bambanci kamar ka ce tun da ya wuce to kaga munzu kenan tun da ya riga ya wuce amma ka ce tun da zai zo to wannan muzu kenan shi ma hadara ne cikin abin da ya halarta minas zamani na zamani duna ma minhu gabar banda wanda duna banda ma gabar abin da ya wuce minhu daga cikin zamanin abin da ya halarto yanzu ko nan gaba duna banda ma gabara abin da ya wuce minhu na ai minas zamani ga aka ce gabara kamar abin da ya wuce illa ajuzan fil gajirina to aka ce gabara ya wuce algabirin mai wucewa ta kulu kana cewa ma ra'aitu misali zai ma ni fa ban gan shi ba mu yau na tun yinin nan namu ka gane yau kenan ba za ka ce muzun amsi ba ai ai amsi ta wuce yanzu dai tunda a cikin yinin muke kamar wani tunda rana ta hudo ni ban gan shi ba to kana cewa ma ra'aitu muz yaumina ni ban gan shi ba tun wannan yinin namu wa rubba abdin da yawa bawa kayyisin mai hankali marra ya wuce bina ta wajenmu to kaga rubba ta ce abdin hatta masa na'ati kayyisin dole shi ma ya bi man'utinsa abdin kayyisin marra ya wuce bina ta wajenmu alhamdulillah babu ya ƙari ha kuma kamar mu muka yi har baiti biyar ma ana da to shi kenan muka ƙara to shi kenan sai mu ƙara sauran sai ne na to shi ne za mu tashi eh to kai na ka zaka tawo rubban bane da na karanta to bim sai mu hada shi da taqulu inda dai nan har biyar muka yi yana da to iya babu kenan a sai an juya akwai wata da to sai ne a iyatul mu'udi shafi a iyatul mu'udi shafi na bakwai to ina za mu tashi يهدي يدل على من شاء منه هدى ميسر بهما للموت في السيم من كان في قلبه الإيمان وهو نجا بالنطق والفعل والإخلاص واللزم ويل لمن فاته الإيمان في الدنيا كلا ولو بعضا بل وهو في الندم يهدي أي يهدي الله ba Allah sai maka ya hadi Allahu li nurihi man yasha ba to anan ma dole ka kaddara Allahu ya hadi Allah ya ayyur shidu Allah yana shiryar da man sha'a wanda ya ga dama sannan yudillu yana batarwa ala man sha'a ga wanda ya ga dama ka gane ai hudan shiriya minhu daga gare shi muyassirun Allah shi ne mai sauwaƙewa bihima ga shiriyan da kuma ɓatar lilmauti har zuwa mutuwa fisiyami ko a cikin alamomin da ake ganewa wane ya mutu yana da shiriya ko wane ya mutu yana ɓatacce asiyam ismul jam'i ne na asima simahun fi wujuhihim alamomin su ka gane ai shine mai sauwaƙewa shiriya da kuma ɓata har zuwa mutuwa sai ka ga mutum ya shiryu har ya mutu yana shiryayye ko ya rayu a kan ɓata kuma har ya mutu yana kan ɓata ana ganewa ne fiye mu cikin alamomi man kana fi kalbihin imanu duk wanda imani ya kasance a cikin zuciyarsa to wahawa na ja wannan ya tsira bin nutiki da yin furuci aka je na faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah wal fi'li da aiki aka ga yana sallah yana azumi ya samu kuɗi ya je yayi haji wal ikhlas kuma muka gane abun nan da yake faɗa shi aikata har zuciya yadda da shi an samu wato sharadin imanin guda uku kenan an nutqu wal fi'lu wal ikhlas shine niyya shine ikhlasi niyyarsa a zuciya na yi ne don Allah to wannan fa wahawa na da wannan ya tsira walluzumi da kuma lazamta shine dawwama bai canza ba har ya mutu sallar bai daina ba ya lazamce ta azumi duk shekara an tazo zai yi na farilla ka gane ai zakka in ta waje ba duk shekara ko duk girbi yana cire haƙƙin Allah to wannan za mu masa shaida ya mutu akan shirya wailun tsananin azaba wailun kalimatu azabi kalma ce ta azaba ta tabbata liman fatahul imani ga duk mutumin da imani ya tsare masa fi duniya akan duniya ko ku a cikin duniya hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi inni tutul ana a wannan kai kama kala kai dinki sai da mutuwa ta zo ka ce rabbi inni tutul ana yanzu na tuba wanda imani ya tsare masa a rayuwar duniya wailun azaba ta tabbata gare shi imanin da ya tsere masa kullum duka ne har ya zo ya mutu har ya shiga gargara bai yi imanin ba kai walau ba don koda wani bangare ne koda da ya yi imanin a ƙarshen rayuwarsa ya kafurce kai bal wa huwa wannan fil nadam ya tabbata cikin nadama saboda bai mutu da imani ba Allah ya tsare mu sai kai a'anana Allah fi imanina abada sai ne muktarul ahadith nabawiyya hadisi na nawa muktarul ahadith nabawiyya 310 to wunan zai zama da goma sha shida annal abda to inna ba ashe mun ce inna fa a farko take zuwa haka ne innal abda ne hakika shi bawa la ya'malu zamba wallahi zai dinga aikata zunubi fa idza zakarahu idan ya tuna wannan laifin da yayi wa Allah a hazanahu sai ya bakanta masa rai alamar nadama kenan in ya tuna ni fa da ashe na yi kaza sanda muna da ƙuruciya ko muna samarta mun yi wasa da sallah ko mun yi kaza mun yi kaza mara kyau sai ya ji ɓacin rai ina ma da ya sani da bai yi ba wa idza nazara Allah ilai idan Allah ya dube shi kad a da cewa zunubin nan ya bakanta masa rai gafara lahu ma sana sai ya gafarta masa abin da ya aikata ko ko da sai ya tuba ba shi yasa mazala ta maka alladamatu taubatu ita nadama kanta tuba ne daga Allah ya duba cewa wannan bawan fa yayi nadama abinda ya aikata na a zamanin kuruciya ko samarta yanzu yana bakanta masa rai gafara lahu ma sana sai ya aikata sai ya gafarta masa abinda ya aikata kabla an yi akuza ko tun kafin Allah ya kama shi a lahira fi kafaratihi a cikin kafarar tasa na wannan abin da ya aikata bila salatin ba tare da an ɗebi sallarsa an yi biyan bashi ba wala siyamin ba tare da azumi ba ka gane ai ko kuma ba tare da Allah ya kama yi cikin kafarar wannan laifin da ya yi kafin ma ya yi kafarar Allah ya gafarta masa ba tare da ya yi wata sallah da ta shafe zunubin ba wala siyamin ba tare da ya yi wani azumi da ya goge wancan zunubin ba kawai Allah ya yafe masa rawahu ibnu asakira an abi huraira innal galaba hakika fushi asalinsa mina shaidani yana zuwa ne daga shaidan fushi kowanne iri sai da in fushi ne da aka yi akan an saba wa Allah ka gane an yi gadiba lillahi wannan ba na shaidan bane wannan daga Allah ne saboda soyayyarka da Allah har kai fushi saboda an saba masa amma fushi akan abin duniya akan an zage ka an doke ka an kwace maka a wannan mina shaidani wa inna shaitana ka sani shi ko shaitan asali fa kulika minan nari an halice shi ne da wuta khalaqata ni min narin wa khalaqata shi ma shi ma ya fada an halice shi ne da wuta wa inna ma tudfa an-naru bil ma'i ka sani ana kashe wuta ne da ruwa inda dai shaitan ne zafin wutarsa da aka halice ita ce ta hura maka zuciya kai fushi to fa idza gabiba ahadukum idan yanku yayi fushi falyatawadda yaje yayi alwala yi duk bakin ran da ka ji tun kafin ya sa maka ciwon zuciya ko ya jefar da kai hawan jini maza ɗaya ruwan ruwa ka yi alwala da kayan wala sai ka ji fushin ya kai ba maganin fushi na yanzu yanzu kamar yin alwala daga kayi alwala shi kenan sai ka ji fushin ya sauka a rawahu abu dawuda ba zai sa ka yi kisan kai ba ba zai sa ka yi aikata haramun ba inna ahabba ibadillahi ila Allah hakika lalle mafi soyuwar bayin Allah a wajen Allah an sauhum li ibadi mafi nasihar su ga bayin Allah an ta nasiha ba sai wani tara ku ku yi kaza ku bar kaza ba a cikin sana'ar ka kai nasiha kar ka tsawwala kar ka tsananta wa mutane to kai ne mafi soyuwar bayin Allah ilallahi a wajen Allah a cikin aikinka na gwamnati ko na ko ma na menene mu'amalar ka da mutane ka dinga yin nasiha ka dinga sassauci ka dinga kyautatawa ka dinga ihsani shine ma'anar nasiha anan mafi soyuwar bayin Allah a wajen Allah mafi nasihar su ga bayinsa rawahu ahmad ibn hanbal inna arwah almu'minina fi samai sabi'a lalle haƙiƙa layukan mu'minai idan sun mutu ana ajiye layukan su fi sama'i sabi'a cikin sama ta bakwai can kusa da al'arshi yanzuruna ila manazilihim fil janna suna hangowa zuwa ga masaukansu a cikin aljanna don su ƙara shauki ana ta an tattara su amma suna hango gidajen su na aljanna rawahu dailani an abi hurayra inna ummati haqiqa al'ummata inji manzon Allah yud'auna yawmal qiyama ana kirawo su filin hisabi lanan alkiyama gurran suna masu hasken fuska muhajjalina suna masu danda-danda min asarin ruhi saboda guraben wankewa alwala muhajjalina shine hannaye da kafafuwa ya ka ce doki mai danda wanda kafafuwansa yawwa goshi shine gurru ka gane ai goshin safari su saboda dare da fuska aka waye ta aka ce algurru hasken fuska tahajini shine hannaye da kafafuwa to me fari biyar ko me baki biyar in fari ne shine gurran muhajjalina za a kira su fuska su tana haske hannayensu da kafafuwansu yana haske min asarin wudu'i saboda gulaban alwala da wannan ake gane wannan al'ummar annabi muhammadu ne a jina alkiyama ma sun yi daban kai hatta a cikin jahannama wuta ba ta sun fuskar su da hannunsu da kafafuwa wannan gurin baya yin baki yana yin haske a cikin wutar ma famani sada minkum an yi ila gurratahu malalata duk wanda ya samu iko ya tsawaita sofanansa wannan farin fuskar shine gurran din to fal ya fa'al yayi kokari ya aikata rawahu shaykhani bukhari da muslim suka rawaita shi an abi huraira to alhamdulillah na'am to ai akwai sauran zance a baya ƙabla akwai ƙabla ƙabla an ya kuza fi kafa tun kafin ya yi riko cikin kafararsa shi muminin ƙabla an ya kuza tun kafin ya haɗu fi kafarar cikin kafarar wannan zunuban kafin ya fara duk wanda zai nadama ai mutumin da ya zahari da matarsa ko sai kuma ya zo ya yi nadama zai yi kafara to an yafe masa laifin ziharu amma kuma sai ya yi kafara ita hukunci ne na wajibi amma tun kafin ya fara kafaran ma an yafe masa alhamdulillah ka san ziharin akwai burbushin laifi a cikin in ka karanta ayoyin wallazina yazharuna min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allah walidunahum wa inda hum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura suna faɗan munkaran min alqawli ka ce matarka ta zama uwarka shari'a ba ta san wannan yaquluna munkaran min alqawli wa zuran da ƙarya zur to ka akwai a shi akwai laifi to a gaban ne Allah yake wallahu ghafurur rahim ya yafe maka ya maka rahama tunda dai kayi nadama za ka yi kafar to irin sa ne Allah ke gaya maka daga yayin nadama cikin abin da yayi na zihari to Allah zai gafarta masa ma sana'a qabla an ya akuza tun kafin ya hadu fi kafara fi a cikin kafarar tasa bila salatin ba tare da yayi wata sallah ba wala sai ba tare da yayi azumi a sittina a mene mutatabi aini min qabla an ya tamasa to alhamdulillah فاتحة صلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المجدود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها قل أبنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله الحمد لله ما شاء الله أولك يا شيخ لا لا أعلم بك أول ولا أول السلام عليكم يا هم السلام عليكم ما ليس هذا ما ليس هذا عليك نقول هم أول هلا أمر أرادوا فقيه وشيء أما عليكم أما عليكم يا ولا القاتل الله يساك عليك تنور ولا ما alaji sannu da rama alaji tuna da da lafiya da shi da rama alaji sannu Allah ya sa